إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara hadurin wa markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke gudakar kada abin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna talata hudu ga wata na Muharram hijira shekara 1446 wanda ya dace da tara ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da hudu ga shi dai tsawon kusan sama da kwana hamsin da bamu da darasi yau mun dawo insha Allah turisim na fike suna na sai da sabi yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha takwas na sha takwas insha Allah karatunmu na ƙarshe mun tsaya matsala ta attayamu in insha Allah wa za mu tashi addalku kahin nan akwai ɗan wayar na waje ya yi magana da Allah kan san ƙarin bayani kan matsala kasan a can da suke tana maganar sukan ji wasu wai kan kahurta mutum ko sakin kahurta mutum a cewa na kahuri ne a takaice dai mas'ala an wannan abu ne sananne mas'alar kawo ta mutum bangare biyu ne akwai wuce gona da iri kuma akwai yakata sakaki farat tafari da farko abin da yake ka matsalar wasu na ga cewa duwan da kalmar shahada baiwa a kawo ta shi ko a ce kawo ne wani shi ne matsala wanda akan kawo kisa ta usama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan cewa da ya kashe wani a cikin halin yaki wanda mutumin ya karma shahada usama yace yayi ne dan ya kare kanshi manzana ce usama a shiga ka ka kalbi ka tsaga zuciya shiga gani sukan kawo wannan magana kan hana kawo ta din mai kalmar shahada amma mas'alar ba haka bace kai da farko an walale hadari ne mai girma abu ne mai muhimmancin gaske kayan kacewa da kawo wuri ne ka yi jijini kanka danar sallallahu ya ce man ƙara ya kafin fulan ya kafin garba biya hadun ma duk wanda ya ce wani ya fulan wani kahuri da kai manzala ce wannan kalma ta kahurci da kawari sai ɗaya ya ɗauke ta ko kai da kai kalma kacewa da kahuri ne ka zama kai ne kahurin ko wanda kace kahurin ne ya zama shi ne kahurin kalmar dai ba ta haɗuwa ƙasa manzana ce wannan kalmar za ta tashi tarihi wanda ka ce kahuri ne za ta yi sama ta je in ta je kan wanda ka ce kahuri ne in kahuri ne zama daidai ne da ba idan wa wanda ka ce kahuri ne ba kahuri ba ne ba za ta dawo kan shi ne wani ka ke na akwai haɗari na cewa wani kahuri abu mai sauki cewa kaza kahurci ne riga ba wuya kaza ka wuce wannan kaga yakan yi wani yakan yi wani aiki a ciki akwai kahurci amma shi akwai kuzuri na jahilci ko na daban tawin da yasa yayi malamai kan ba irin wannan hamzari wanda yi kalma ko aikin kahurci akan ba da kan ba shi yasa ake ta kenan abu mai sauki cewa kaza kahurci diga ba wuya ya sauki to amma hadari ka ce kai don ka kalmar sai ba kawo ta ba ta ɗaji ba dukkan littafin magabata dukkan mutum babu littafin masu haɓa da babu babu babu rida me rida kufurin musulmi musulmi ya iya kawo ta cewa ba kawo ta ke da mutum daga duk abin da ya kunshi tun iya sallah musulmi ne wanda shi na kadari kai ma ka jinjini kanka idan wanda yake sallah bayan na sallar sallama har ma jihadi ya yi amma Allah da ya wani aikin kafirci Allah ka kafirta su misali cikin tauba Allah subhanahu wa ta'ala labarin wani bangare bi irin wani akwai wanda yaki da manzon Allah ya tabu sun rika izgili ga sahabbai masu girman ci gaba da suka aibanta annabi da sahabbai a cikin tahiyyar sai annabi Allah sa kuma da aya wanda aka bashi labarin ga wasu abin da suke wani amma na zaka tambaye su za su ce su suna dan rage suna dan shakata ne ana suna dan rage hira ne suna laka ga musu kullu billahi wa ayati wa rasuli kuntum tattazun ma'ana da Allah ne ko ayoyin Allah ko ko manzon na Allah kuke izgini istiza izgili ko wasa to Allah ya bawa rage wasa ko ko annabi ko ayoyin Allah Allah ya kul la ta'tadiru kada ku fata ba imani Allah ya ga musu la ta'tadiru kam ku hamzarin komi Allah bai ya masa ma hamzarin su ne Allah ce kada ka fartu ba da imani kaga Allah ya tabbata musu imani ma ko amma Allah ce kun ka hurta bayan imani me suka yi izgili ga annabi ko ga sahabbai ko ga addini kaga Allah ya tabbatar da suna da imanin amma wani aikin su ya kawo haka isa julas julas cikin musulmi yake a yi sanda a yi jihadi ko bin shi abolan shi ya ga ana haɗa taimako na zuwa tabu har mata tana kawo gudunmuwa si julas ba kuma hali ne ba abin da ya kawo ya zo ce an bi ba ba ina da ana ka gudunmuwa ka hanzu ba abin da kai ya ce yaro in abin da annabi ke mulka sai jiki ma yi ma hankali ya kare kalma mara kyau ya soke annabi sallallahu alaihi wannan yaro ya ce a lati duniya babu mai hannu a kai na kamar kai ba mai wanda ya mun abin kyauta duk duniya kamar kai amma ya kawo wata kalma wadda in na boye da na cutar da addinin Allah ka shirya dan ba na labarin matsayin ka ya zo ya ba annabi labarin da abin da tulasa ya hudu da annabi kira wanda su ya zo zamna ya ce kai kaji kaza kaza kaza ya ce ni ya yi kirikiri ya ta da hayaniya a nan yan goyon mun hagu suke nan a bakan shi suka fara goyon bayan suka aibata wannan yara kai shi ne gudunmuwa sakamakon zaka ma wannan uban wannan mijin uwa da abin da ya maka zaka zaka aka fara aibata yaro rusin da zai koma kala da mallaba shi mota yau da karkarwa can an jima annabi sai wahayi zo mishi julai ta ga annan ma ya karɓi ya ɗan jibi na abin wayi har kakarwa ya san za ta buɗe sai Allah ke cewa wala qad qalu kalimatal kufr ai da sarko wala qad qalu kalimatal kufr wa kafaru ba'da islam Allah ce lalle tabbatar da abin da ya rahudi lalle sun yi kalma ta kafirci wa kafaru ba'da sun kafirta bayan islam bayan sun musulunta kaga Allah Allah ya kafirta shi bayan ya musulunta dan wa a takaice kenan musulmi na iya kahurta akwai ayyuka da aka jiro duka da tawon addini na yin rida kidan mutum in ya yi aikin kahurci kahurci yawon nawan musulmi ne iya tsaye a jini matsayin kiran aljini musulunci na kahurci ne kiran aljini biyan bukata musulmi ne malami ne ma zai ɗauko ayar ƙur'ani ya sa don ya kashe wani ko ya haukata wani kahurci ne sihiri ne akwai abu da yawa musulmi zai ɗauko ƙur'ani ya rubuta da jini maganin kaza ko sai a kalan gama kawurci ne kina takaice musulmi ya kan kawurta a takaice kiran mu ci da ake babu rudda ake sanin tauhidi dan mutum ya san abin da yake yi amma kai mace wa da kawuri ne kai hattara shine kullum magana ina fata dan wata gane bayani akai sai kenan karatunmu na fiqh sunna ɗan uwa muna cikin babi na alwudu na arwalla mun yi darussa na farallan arwalla mun zo kan sunnonin arwalla na ya bayani a baya kan cewa da ake magana farilla sunna wannan wani bincike ne na malamai magabata kan addini ba manzana sama ya zama ba ya ce sahabai ga farilla ga sunna ga mustahabi ga kaza a diba shi da zaka sabani anan an ce kaza farilla ne sai ga wani malami ya ce mustahabi ne diba karhin wannan magana a wajen shi gwalgwadon karhin da ya bata isa ta layin farilla ko layin sunna ko mustahabi dan kaka samu matsala idan an ce a nan sunna a wani wuri an ce mustahabi yanzu za mu ga a nan cikin sunnonin arwala ya kawo za mu hada da addalku wanda addalku cikin da tawim na fikin malikiya tun da aka tara abin da ya sama iya daga cikin farilla ta arwala amma nan sai kawo shi a layi na sunna kina irin wannan abin da ya kullum wani abin da ma kan tsayin da tawai na sunna kaga wanda littafin fikin sunna bai yi shi ba akan maza ba mu ayyana kaza malikiya ce shafi'iya ce hanafiya ce hanbaliya ce kurin iya so dora ka kan mai manzan Allah ya kaza duk abin da za a yi zai kama kurin dalili na sunna abin da ya tabbata sunna ko da a wata mazhabar da zai kama kashi wannan shine kuma hanya mafi sauki mutum ya addini akan basira saɓani wannan magabata mun ce muku babu malamin da ya zamana ko abu hanifa ko malik ko shafi Ahmad ibn Hanbal babu wanda ya zamana yace ku zo na wa za a yi kurin inda kaza fa zakari almajiran wannan malamin suka yi kari a wuri kaza suka karantar da addini kuma nosa ba wani magana cutarwa kuma magana gaba shine zamu fice yan wacewa lamarin addini sabani kan addini abin ne mai sauki idan mutane suke dauka a yanzu daga wani ya magana sabanin ya dauka a wani da wani ana rigima kuma malam wani ya soke malam wani lokacin da ake magana ta addini ba magana malam wani ko wani zan iya magana kan mas'ala kaza ina ga kici daidai ba da malamin ba nake wanda ya san abin a da wannan mas'ala nake kawo hujjoji na ni ina ga wani abin shine gaskiyar kaza ba ina magana da wani malamin ba ko biya ba ko ba ko kaza kaza ni a wannan mas'ala ce malamai ke magana dana magana kan mas'ala kaza haka malamai suna kare raddi hada rudud suna kare abin da suke kan wannan mas'ala kinan su ba su dauki abin a matsayin adawa ko magana gaba a iya ga wannan shine daidai wannan sahabbai haka suka rayu haka tabi'ai haka suka rayu to duk lokacin da kace zaka rayu kai sabani ko matsala ce ko ka saki wannan ko wannan ta kaza ko ga dan wani ba haka bane ba misali Abdullahi bin Mas'ud na sananne ba wani shuba kan shi masalar shi da sun bin Affan a aikin haji an zo mina Usman sai ke cika sallah Bilal bin a'a ya zaka cika sallah na salaba da masa sarma na ba a wakar umar duk wannan na salaba su dusu da suka salla kasa da suke musamman da tawilin da yake gani musamman ya cika aka tada dai kayan a cika aka tada magana aka tada lokacin sallah yi musamman shugaba abdullahi bin masaudi musamman aka yi sallah tare suka ce mishi a ibta wasallai ya haka ya tazo kai jayayya kun ga zo kai sallah bayan shi kaga mutane kuna akwai yan cece-kuce me ke ce alkhilafin shar da ce alkhilafin shar saɓani don usman ya cika zahen sai yanki shi wata sharrin abin zai bai baya wannan don sun saba kan wannan fahimta bai saba cikin sallah haka sabai suke wani abu da ke birgi na masala mamar hassan al-muslim a yanzu zaka za a ce bimbaz ya ce kaza ko albani ko usaimi ta ga wajen almajiya zan wata matsala ce wannan ganin bimbaz wanda wajen albani ne su ba haka bane suke na malaman suna yin tsakani ga Allah kowa ya gane ne zai wani malami zai yi wani raddi a cikin littafi ya raddi kan masala da malamin wani albani misali ya raddi kan usaimi ko akan wannan masala ke ba usaimi kewa ba ba bin baza kewa ba ko bin baza ya magana raddi kan masala ba suna wa juna bane ba suna wa wannan masala ne misali Usman sa tana ke cewa wata haji ce da shi abin yi wakala an zo ya ci Amina ba asuba aka bude aka bude aka bude wani majalisi yace a wajen da bin bas da usaimin da albanin mu su ana su su su ana su mamuna sanu almajirai ne sun kallo ne yace da almajirai da malamai da mace malamai na duniya da malamai manya na kasa da tawai duniya ba wai a malamai masu da tawai a wurin mutum sai aka babba na malamai masu wadi a jikin masu rubutu muna sana ci iya cikin wannan almajirin zaman da aka yace ana zamne da aka yi majalisin da aka yi idan fatawa ta huto ta hadisi albani zai amsa idan fatawa ta zo ta fiƙihu musulmi ne amsa idan ta aƙida ta zo bin ba amsa ya ce tun da sai haka harkar ta haɗar zorta tun da sai ana zama ba ana mutum ya kulle ba tashi ba kuma malamai wani na duniya wani ya kawo nan wani ya kawo nan ce lokacin sallah sai ta zama zuwa zai sallah albani ce lalala sun ce aka bimbaz yarbar gami ya ce abinda za a yi ce albani ce kayi musanin sunna damar da ƙwar'ani kowa san daidai ne kowa da ƙwar'ani kowa cikin mun hafizin ƙwar'ani ne ya ce to annabi ya ce wanda zai ku sanin sunna shi ne kai da mai mai sunna kada ka sallar limanci ya ce albani limancin sallar kada ma ana kan ta albani kaza bimbaz haka kamar a su kansu guda wannan abin na fatawa kan masala maka yi mutane kana magana za su zaga mai musulmi kaza so da baka suna tsakanin su Allah ne kuma ta ga wannan shine daidai kenan ba wani matsala sabani kai abin tsakanin da Allah kana ga wannan shine daidai an kai ba wani matsala tsakanin abokan ko aboki ne ko malami ko malami dan wannan ba wani matsala haka ita shine daidai Allah ta mike maka haka da gane sabani ba bane ba na rabo kai to nan za mu tashi kan mas'ala addalku ya kata lalin sunna yeme addalku ya ce zai ma tafsirin addalu can baya mun yi magana a kan muna cikin sunan ya kawo can mun magana ta simiya bismillah ko a kai ka dalalar sunna mu a can musu talibin santa ya ka bismillah ya ka asuwa ya kawo wanke hannu su uku ya ka kukura bakin su uku shakawa da hatarwa su uku ya kawo tsaye gemu mana shi gemu da kyau ya kawo tsaye na hannuwa ya kawo da aka ya kawo wanke kai ma'ana wanke duka abin da wanke a isu uku ya kawo muka na kashe muka yi harawa da dama duk Allah suna kaso da ko shine zai shiga na goma addalu mi magana abin da shahara mu anan bismillah mustafici amma can ba da kuma mun magana hujja da ruwa da cewa nan sai ya ce lawo zuwa zaman da mutum bismillah baba arwala ga wanda bi amma sun Allah wanda bi bismillah ba kakan wannan mas'ala masu cewa ba haka mustahabi ne suna ga raunin ruwaya to matakar ruwa ta inganta kuwa kenan an ba da mantuwa ba mutum kai bar bismillah wajen fara alwala kuran gaskiya zaka bata kuran inda ba da mantuwa ba kuma kuma tauhid ce me yace addalku huwa imraru yad imraru yad ala al'udwi shine hannu ya bi ta kan wata gaba shudewa hannu ya bi kan gaba shine addalku mun sun ta hausa tudawa tudawa shine muke ta tudawa ma'ana kullum hannunka ya bi kan gabanka da ka zuba ruwa shine ka dalu hannun kai wata saman wuri amma wannan ce ma'alumai au ba'adahu tare da ruwan kana zuba ruwa kana kana hannun kai wata wurin ya goga wurin ko kuwa sai bayan ka zuba ruwa hannun kai wata wurin duk ɗaya ne ko tare da ruwan ko bayan ka zuba ruwa hannun kai dai wata wuri ta wata gaba shine kai addalu bai ka murza ka murza ka murza ba sai ka so nawa hannun kai wata wurin shine kai dalu wurin kan haka kuna fikin suna don abin da ya gama zai kama dalili wani magana da ya gama ka ta magana ta cudawa ya ce fa'an abdullahi bin zaid radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam uti bi thuluthai muddin fatawadda faja'ala yudluku zura'i na na ku na sulusai ne ko sulusi ne ko an sulusi ne ko wani kuskure ne na mataba'a da kuma ya sa sulusu kuskure na na fata ba a sanar da akoma tushen littafin tushen hadisan sulusai ne sulusai da ciyar kashi biyu cikin uku an ka ce sulusun mulki kenan ɗaya cikin uku wacce ba a samu ruwa ta ka ba a nabi Allah da sulusun mulki sulusai mulki ne kenan a nawa an zo mai da sulusai mulki kashi biyu cikin uku na mulki kenan da ciyar a raba gida uku to kashi biyu a cikin uku na muti an zo mai da shi kun fatawadda ya yi alwala da wannan ruwa faja'ala ya duluku zira'ayi a nan sun ga yana cuda yana goga hannun zira'in shi damsan shi da ya zuba ruwan yana kenan yana goga hannun shi a sama wannan kenan ruwa ta inganta haka ina ga alwala inganta ruwa haka ibn khuzaima ya kashi cikin sahihin shi wa an wata ruwaya ta shi abdullahi bin zaid bin abdurrabbi ya ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda faja'ala ya kudu haka za ya dulku rawa abu dawud wa tayadisi kuma wa ahmad wa bin hibban wa abu ya a wannan ruwa ya ce annan sarkama ya yi arwala faja'ala ya kudu haka za ya zama tuma na gama ya fa'ada yana yin kenan yana gwada a yadda yake yi mana yana ya dulku iya shudawa yana zuba ruwa akan gaba kuma yana hannun shi ya bi ta kan gaba shi na hujja ta yin haka misali nan bayanin da ya maka baya ai ya maka bayanin me ma'ana da aka ce al-ghuslu shine ce wajibi ne ko wanke gaba ko ta huska da hannu da shahawar kai da kawa yace me al-ghuslu yace shine ruwa a zuba ruwa akan gaba idan ka zuba ruwa akan gaba ya gudu kai ghuslu wannan shine farilla kenan inda ya ruwa ya bata gaba ko ba a cuɗa ba wankewa ta yi kayan albusir shi magana ma a baya amma ana ɗora hannu shi ya yi kuma kayi wata sunna amma rashin ɗora hannu ko dalku bai ɓata a wala ɗan wa akwai a wani hali ma zai yi dalku ba ta yi wa ɗan wani tsawon su balle mas'ala ta wanka ba duka mutum ba ne ba zai iya wanka hannun shi ya gama bayan shi da yawa hannu bai kaiwa to dama ta alƙusur na shari'a idan ka kwarara ruwa a baya inda hannunka bai kai ba ka sauke faranta na malamai na cewa akwai wasu har suka yi wani kyalle na musamman wai na wankan janaba an za a wankan janaba hannu bai kaiwa a zuba ruwa a ce wannan shishigi ne babu shishigi magabata shishigi ne ce ka kawo tsumma daban wani wani adalku a baya kurin kwararra ruwa ya bi ta wurin shi kenan ka sauke faranta shi ne magana kenan sai yanzu kenan sai al-muwalat kaga nan a wanda kan tafi malikiya muwalat tana cikin babin tana cikin farilla sai ta wal fawr sai ta sai wal fawr ta ce al-muwalat ta me wal fawr ta shi gaggautawa to wasu rashin sanin ma'ana ta wal fawr wa wajen su kurin gaggawa da gaggawa kare ma'ana al-fawr al-muwalat ba ana ni ba kai da gaggawa ba ba ba kare Allah ba me sai zai ma tafsirin me al-mu'alat ai ma'ana tafsirin me mu'alat tatabu'u al-ghusl al-'ada bin wanke ko ta gaba ba'duwa isar ba'd misali yanzu na wuce fuska kan doki lokaci shiga ni noki hannu kan ji ba shiga nan ba shiga nan biyin daya bin bin ɗaya bayan ɗaya ka ɗauki lokaci na karaba ya misali wuce hannun shiga hiyar kunna gangan bar nan hannu ya bushe shi da bakan sai bara kenan ana so ko dan kawai kenan ka shiga nan shi al-malak shi ne jeran tawal maganar tartib ta baya ta tartib daban take ta tartib dole an kai huska ka jera kai kai hannu kai shawo kai shin tartib amma shi mu'allad ana ne yin wani wata gaba ka ɗauki lokaci a shiga wannan tafi shi mu'allad sai kama shi a magana ta sunna ta arwala ya ce ai ta tabu wa kusur ada shi ne bin wanke gaɓaɓuwa ba'aduwa isir ba'adu wata bayan wata bi Allah ya ƙaƙalu mutawaddi du'ahu bi amalin ajalbi ta yanda mai arwala kai yanke arwala shi da wani aiki mai aiki ajalbi aikin da ba na arwala yanzu misali ina na wanke hannuna kayan shi kai yin shi kashe da wuri ko in je yin ko na wuna ko a amon in ji kira ko in ji whatsapp in bude whatsapp ina haka ina haka ina da daga na daga na kare can na kare hira ta na kare mai da rafan ta kan in dauko in ci gaba kaga wani aiki ne whatsapp dan doka ko dan dauki wani kira na apple bai cikin arwala shine aiki ajnabi kana arwala baka ida ka shiga wani aiki ajnabi wanda ba na arwala ba shine ma'ana aka hana kakka yanki aikinka da wani aiki an misali mai aiki wanda ba ajnabi ba ina arwalahin ruwa ƙari ga famfo can ko ga rijiya can kaga nan ba aiki ba na jirgi ba na in je rijiya ko famfo da ko dawo wannan cikin aikin arwala ne wannan ba ba su tun shi wannan cikin cika arwala ne yau sai na arwala ma ruwa ko ruwa da yawa ya zubi shikenan ya zubi babu shi anan dan na cire na je na dauko ruwa ko a famfo ko a rijiya aiki ne ba ajin ba aiki ne dakal ulama arwala shi ne magana da ke ma aiki wanda ba na Allah baka shi ba ba su yace kenan da Allah ya qaddalu mutawajji wudu'ahu bi amalin ajali ta yadda mai arwala kai yanki arwala shi da wani aiki na wajen arwala ya huddu fil urf in sadafa an wanda da an diba yau da kullum an san wannan aikin bai dinne gani ya san bai da kada Allah shi ne al'urf abin da aka sani da kashin aiki da za ka misali lokacin akal ko wani abu daban wanda an san bai alaka da Allah وعلى هذا مدد السنة أكان حق السنة كما قبلتها haka sunna ta wuce mai arwalla bai cire arwalla ya shiga na abu daban wanda ba da arwalla ba ka haka kenan iya daga cikin sunna ka arwalla in kawar arwalla kar ka shiga na abu daban wa alai amalul muslimin salafan wa khalafan akan haka aikin musulmi yan farko da yan baya haka suke arwalla an hora arwalla ba a shiga ba nan shi mutum da ka tafi malikiya daga masala suna kawo wasu za su ce misali cikin magabata in kana alwala na wanke hannu kan shi ka hira shiga wani aiki me gwalgwadon jimawar na wanke hannu har na shiga wani aikin da hannunkin ya bushe ka hira shiga na gaba wannan ya bushe shi suka da anan da kenan ka yi taraki ka yi jinkirin da ya taɓa shara ya su misali babu sai ka koma gaba daya ka yi ka aure ta lalace sai ka koma baya in wurin ya bushe na ƙarshe ka yanka shiga na gaba ka shiga wani abu da bai bushe amma dan dan abu kaɗan ka yi shi bai kai mana ya bushe wani musu ɗaukar shi alahi a tashin zaɓin tariya ya kuwa wannan fiɗin kan masala inda da rakin kuma wanda ake magana da gangam da gangam haka bakurin wani abu ya gito da gangam kurin da shiga na banga da ba to wannan shi ne ake cewa ƙwarai su sarki ma babu a wannan ma mafikin malakiya har shi islamin taimiyya ce in dai babu uzurin kuma buka wannan kaga na ya wuce magana sunna in dai babu a wannan in dai ba uzuri ma da uzuri ko ku jima bata jima da yawa ba ya kai gabal ka shiga wata kayan ta bushe nan ba a cira a ce jinkirin ya yawa inda jinkirin ke yawa ta kai masu ba ba wallan a jima har wannan gaba ta kashi ta bushe ba shiga ta gaba ba to amma ina abin kenan me yasa musulmi da gangan ba uzur komi zaka bar arwala irin hali kana arwala ka shiga na daban har ne bushe ta kenan ko ma me kurin ka bar shi salula ce kira ne menene amma in abin da yake da alaka da arwala ne rukun ruwa sauran zuwa ba lahi bane ba dan ka shirye ka je kai Allah sai sunna ta gaba masahul uzunai shahul kunnuwa guda biyu yace wa sunnatu masahu batinhima fi sababatai wa zahiruhuma bi ibhamain bima ras لأنهما منه ya ce abinda yake suna maso ba ma da sababatai da ka shahi cikin kunnuwa to sababa da sababa a hausa ce mazagiya mai zagi don ɗana ga wani na haka ana haka duk mahi ya zaɓi baka magana ya ana gwada matsa haka da yatsa aiki ana gwada matsa manuniya shi wasu wawa a wata sababa wani su a sababa ke wani sai sababa ko kamar da ake da ana ana kamar ana baka magana sa shi sababa sabu daga sabu ne zaki kamar ga baka magana ana guda mai ana guda mai to za mu ga gaba a ce ma an ce masa an ce kuma an ce masa bahatai masu zabi kuma kirkin tasbihi ba na ina da da rayu a takaice dake nan sunan manuniya da Hausa manuniya ita ce sababa kenan manuniya tana cikin kunnuwa wa zahiru ma bil ibhamain ashahidi wajen kunnan da babba yatsa shine kai wannan karama da babba ake sawa sai a shafa kuma wannan za a shahe su sai ta bi man ras da ruwa na sauran shahon kai da kai daga cikin malikiya cikin sunna ko tajirma ko tajirma da mu ba ta go sabanta ruwa tajirma da mu da ta aka da ruwa sama to nan ba magana ce wannan ruwa da ya saura a hannunka lema za mu ce ko damshin da ya saura da ka shahi kai da wannan damshin za ka shahi kunnuwa sai ce li'annahuma minhu domin kunne shi ma tare ke da kai ko ruwa al'uzunanin min ra'asa ko ruwa tije ta fata al'uzunanin min ra'asa kunnuwa tana tare da kai ko ruwa ta tabbata kan haka ɗaliban ya karuwa sun suna sahiya ta al'usunan na rasu kunne biyar da cikin kai kenan abu guda ne da kunne da kunne da kai aka shahi kai sauran leman ya sha kunnuwa ka sha wa kamedo sauran kunne ka shahi haka bayan ka sa sabon ruwa ba ruwa ta kawo sabon ruwa ruwa tana matsala a hadisin hadisin shaz wanda ba shi da dai inganci kan hujja ta sai ya ce فعن معد مع معدان بن معد كريم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح في وجهه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل صبعه في في سماخ الأذنين في سماخي الأذنين أبدا كيونا رواية تام قدام بن معد كريم يتي مزانا صلى الله عليه وسلم مسح في وجهه رأسه arwallar da ya yi ya su sun sufa arwallar annabi annabi ya shahi kanshi a cikin wannan arwallar kuma wudunai da kanshi da kunnuwan shi zahir ruma wa batin ruma ya shahi bayan su da cikinsu wa da kada su ba'ahu bisa ma kai wudunai ya sanya ya ɗashi wannan ya ɗashi cikin ƙoyoyin kunnen shi guda biyu ta yasa wani ƙarama a cikin kunne ya shafa روى أبو داود والطهاوي وأنكم وعن ابن عمر مثل سنتبتني وعن ابن عمر رضي الله عنهما في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم شيخ عبد الله بن عمر عندي كاو صفر النبي كأر والله يا يعني أتكلم بيان ده كيف صفر الله سبحانه ده يزوجي ومساعد رأسي وأذنيه مسحة واحدة يا شاهد كنشي da kunnuwan shi guda biyu masahatan wahida shafa guda kiran ba biyu ba uku kunne ba ba uku kiran ma da ya shafa kan haka ya do kuma kunne mai shafa guda kwan magana kenan ya shafa kan shi da kunnuwan shi guda biyu masaka wanda ya shafa guda rawahu ahmad wa abu dawud fi riwaya fasara asahu wa udhnay wa batinuhuma bi musabbahatayn wa zahiruhuma bi bahamayn yace ya shafa kan shi wa udhnay da kunnuwan shi guda biyu wa batinuhuma cikin kunnuwan bi sabbahatayn da masu tasbihi guda biyu kana musu ka suna ya dade suna sabbatai masu tasbihi ana sabbatai sai yace kuma wa zahiru ma bi hamai cikin su da sabbaha wannan da tasbihi kuma bayan su da babba ya kamar dai sama can bayan sai italatul ghurrati wat tahjib cikin sunonin arwala tsawaita hasken huska da hori da tsawahuwa da hannuwa cin taji asalin al'agura dabba ko doki mai wurin goshi taji za ga doki baki ko wuri a makahuwan farare ne gaba ɗaya guda hudu to wannan adam ana son kenan a tsawaita abinda ta shamar da a tsawaita kenan huska hasken huska na alwala da na kahuwa da hannuwa kenan a dan kara akan farilla haka ne asalin magana da ke suka me yace amma italatul qurra abinda ake cewa italatul qurra fa bi an yaghsil juz'an min muqaddim ras kan ka zo wankewa ka wanke wani bangare daga farkon kanka banda huska kenan ka dan shiga kai kaɗan haka magana take ne za'idan alal mafaru ƙarawa akan wuri na farilla fi gusul waje cikin wanke fuska amma italatu tajime ma'ana da cewa taji yace fa bi an yaghsila ma fawqa al mirfaqayn wal ka'bayn ƙarawa sama da idan da gwiwar hannu kadan a shigo kadan haka ƙarawa a huce idan shine ma'ana taji wannan magana da yayi yace yayi ta li hadis abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ummati ya'tuna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalin min athar al-wudu al-ummata za su zo gobe kiyama suna masu muri biyar warin huska da kawawa da hannuwa huska na haske ta ce hususiyar ta wannan al'umma haka za a gane su kamar da ke ruwa ta musulun mutum annabi je sahabbai ya je makwante ziyara sai ke ta sahabbai wajen na lau'an na ra'ayi na ikhwani na so da ban gaɗan uwan ta tara so da mun ba ni uwanka ba ne ba ya ce ku sahabbai na kuke ɗan wani da yake magana wanda ba su zo ba har yanzu ban gansa ba su tara so layi ya za a ka gane al'ummar ka wanda ba ka gansa ba gobe kiyama su zan tambayo yau inda ɗayan iya da doki gurbin muhajjar mana ne hori biyar a cikin bagaken kikirin da duk yawan da wakai ba kikirin gaba daya dokin ka shi kadai yake da hori biyar ya ce ba ka gane naka ba cikin duk yawan da wakai suka ce kwarai ya ce haka gobe kiyama zan gane al'umma da duk yawan kiyama za su zo kiyama da hori biyar horin ranar guraben arwallah ke za mu je insha Allah da horin huska da kawahuwa da hannuwa da haka zai gani a ɗin shi ana nake cewa zan zo alkausar da Allah ba shi ina shayar da al'umma ta ruwan alkausar ruwan da an an sha babu kishirwa hal abada ta kare amma yace zai abin abin tashin hankali na zo ina shayar da al'umma ta sai ga irin wannan siffa sun zo kiyama da alama ta al'umma ta da fari biyar na arwalla amma sai ga ana kada su ana kore su daga tafki ina halluma ku zo ku zo ku zo ana ina kira ana kada su can idan nan har sai ta musu la tadri ma an subada baka san ba abin suka kirkira na addini a bayan ka sai ta anan bid'a ne shine hadarin bid'a kenan ga kai ga manzon Allah kana wata ga shi ga kai ga shi iya shaɗi a ɗumaru alkausar amma za a kore ka ya ce idan adam fiye a ba su ruka a ducan da su shi ma annabi yana marmara da su dalilin sun canza addinin da ya zuwa shi kakin wani alama ce ta al'umma wani al'umma gobe kiyama za a je da wani guda biyar na ya ce min a tari wudu na guraben arwata faƙala abu huraira man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al wanda ya samu ikon tsawaita gurra ya aikata to wannan ruwaya mushkila take ciki asalin gurra wasu harin huska ne a ce ya za a ƙara wurin huska mutum kai zai shi kai zai wanke maimakon shawawa malamai magabata sai magana kan wannan ruwaya kamar da hadith bin hadith bin fatul bari kasar malaman hadisi ya cikin alamar ita ka timi idraj wannan hadisin hadisin mudarraj kalma mai kalma mudarraja kalma ce man ista'ami wanda ya sami iko tsawai ta buraye ita ce an ce mai mai idraji wannan abu hurara ne ƙara wannan kalma abin da ke abin da ba za ka wani kun shine inna ummati ya'tuna yawman qiyamati ghurran muhajjalin min athar wudu ba sai magana manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam shi ne abu hurra shi ne a fa'inta shi ka maganar ƙara gurra kamar da hafizar bin hajjar ya ce wannan ruwaya haka imam muhammad ya kawo ruwaya wanda an samu sahabi wajen goma wanda abu hurra wajen goma su kawo wannan ruwaya ta inda umarta ya turbar yawon yawon gurin muhajjali wani sahabi goma amma ta a goma babu wanda ya kawo wannan lafazi manisa ɗalibin babu sabon da kawo na biyu hatta a masu ruwayar da abu hurera mutum guda ya kawo ta shi da suka tabbatar da wannan ƙarin bai daga cikin abu da manzan sanar ba na biyu abu hurera ya zo yawon wannan arwallah shi ne arwallah ƙara ya shigo nan ya shigo nan ya shigo nan akwai ibn faruk ne ya zo zama shi ma sana mai inkari ko abin bisu ne cikin madana lokaci akwai ɗaya cikin tabiyai ya zo abu da bigan shi ba iya kan shi ta iya arwalla ya shigo nan ya ce ma za a ma za a yi abu horiya wata nan wallajen abu horiya kuma wallajen rike ya ce asma hauna ibn faruk kana nan da kuna da tilabi ita saka da da bin yi ba kana ka gana shi ne shi ya fa'ida shi yake inda annabi ya ya ce da annabi ba kina wannan shi fadintar Abu Huraira na maganar cewa eh tabarruku da mu'min mana adam mu'min iya kai bakin baki adam arwalle shi wannan fa'inta ce Abu Huraira doka yake karawa kamar da kana shi ne kenan fa'inta kuma ya habbe su ba ya cikin mutane a takaice kin shi da mana suka tabbatar da wannan kari kuma ga malamin wannan cikin tawal minna yake ce kuma karin mas'alar gurra ba ta ci ne bane ba inda ma tajirki na ta ƙara ana ƙara fuska shi to amma shi tajir a gurra ai a kan ina za ƙara wanki fuska kai za wanki to sai wannan fahimta ce ta Abu Huraira ta magana ƙarawa akan wurin faralla Allah ka rahmata musu kansu sai fitar wannan ruwaya yace ta manista aminku an ajal gorata fa wannan sadda magana abu da Abu Huraira ta kuma magana tabbatatta Abu Huraira wannan magana wannan ruwa imam ahmad da kata ta mummin da wani sami ikon ƙara gurra ya aikata rawu ahmad wa shakhani ita wa ana abi zur'a anna aba hurata radiyallahu an da abi wa dunu fatawadda wa qasal dhira'i hatta jawaz mirfaqain فلما غسل رجلي جاوز الكعبين للساقين فقلت ما هذا فقال هذا مملوك الحذية يعني أقول جدي وكاوكرة أبو زرع كيت أبو هريرة رضي الله عنه يا أروى لك يسأل كان دابي ودوني ya sa an kawo mishi wajen mana abin arwala ruwa na arwala fatawadda ya yi arwala wa gasala zira'aihi ya wanke damtsan shi annin shi kuma hatta jawar da bifikan har ya huce idan gwiwa hannu falamma kasar jini da ya zo wanke kawahuwa jawar da ka'abai da saƙin ya huce idan sau har ya shiga ɓangaren kwamni faƙultu sai shi abu tura ke cewa sai na ce mahaza mai wannan kuma shi ma ana mai tamba faƙad haza mabalugul hida wannan shi ne iyakar ado ado ne kawace ta arwanda haka gaya mishi rawa ahmadu lafaza lahu wa sanadu musa hiyar ƙashar da shakayi duk zai inganta shi da alakul hal wannan mas'ala ce fa'inta ta abu huraira ƙarawar abin da ke kuran mai da duka abin sahabbai kuran ka yaro la inda aka haddin arwala Allah sai al-iqtisadu fi al-ma'i wa in kana al-tarafu min al-bahr ana san tattalin ruwa shi al-iqtisad takaita ruwa ko da kana arwala a bakin teku kaka ce dan teku ce ruwa mai yawa ne ana son a karanta ruwa kan gaba abubuwa na ruwa ba san ba na ruwa ko kana magana to mana magana da ita yayi ta kan wani dalili li hadis Anas radiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالساع إلى خمسة أمداد وتوضأ بالمد متفق عليه أنس بن مالك بار labarin cewa. annabi sallallahu alaihi wasallam yana wanka da sa'i guda har zuwa sa'i biyar ina ne wa yatawaddu bil muddi yana alwala da muddi guda wannan shine abin da ke wannan ruwaya wadda Imam al-Bukhari ya rawaito Imam Muslim sauran wurare dace muttafaqun alayhi wa an ubaydillah bin abi yazid anna rajulan قال لابن عباس رضي الله عنهما كم يكفيني من الوضوء قال مد قال كم يكفيني من المسلم قال ساعة فقال الرجل لا يكفيني فقال لا أم لك قال كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم abinda ubaidullah bin abu zai ke cewa wani mutum ya zo ya ce abdullahi bin abbas kan ka fi ni min wudu kamar gwargwadon me zai ishe na arwala ina ruwan da zan yi arwala da shi bana ba su ce mishi muddi guda da shi to kama ka fi nuna gusur in wanka ne da gusur wankawa kamar yaya zai ishe na yin wanka ya ce sa'un sa'i guda sai faƙalar wannan mutumin faƙalar rajul wani mutum da ya tambayar sai ce da ka fi nabi sata faƙalar la'umar ka baka da uwa nan kamar baka gaba gaba ne kamar kuɗe shi ne amma la'umar ka baka da uwa ana kalma ce ta kuma mutum wani abu da ya mara mara na mara ita ai kada ka fa mun kharu mun ka yayi wanda yi ka ya wa wanda yi ka annabi sallallahu alaihi wasallam kenan to nan masala malamai na kawo ta abu ne a hili karara mutum abin da ake ake bukata kakkai tsannan ruwa ka bata ruwa sama da bukata kuma don ci akan samu mutum hata daban-daban ce wata mai taushin hata wata mai taurin hata ruwan da zai min ya kasa maka saboda jikinka da irin tafshin hatarka da irin yanayinka wasu a samsar mutum da iya mai wahala ma yadda hannun shi ruwa zai zuba ruwa makon mai zuba ba da yake hannun kware a san hannun mutane balle mutum yakin wahala gaske magana ba ɗaya bin da hannun shi da musulun ya shi hannun musulun ba nan tafshi dukwi musu zaba da gaskiya musu zaba da wajen ruwan da zai ya maka mishi hannun da ya sha ya da ni'ima hatar take da rabata ni'ima ba ɗaya bane gaskiya ruwa haka kenan shi dai a ji an ce babu abin da ake bukata kake ɓannin ruwa kuma kakka wuce gano da gona da yi makayyade kaza tabbas zai iya wani zuba ruwan kai kasa isa mishi wannan tabbas haka ne amma da gangan kakka wuce gona da iri ka zuba ruwa sama da bukata cikin wannan ruwaya ta ibn abbas ya kata cewa imam ahmad haka bazar imam tabrani cikin majmul kabir cikin majmul kabir اسنادكم ورجال ثقات وروى عن عبد الله وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وانا يكاو وروي ان كاو وتروايه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضا zana ya zo wucewa da wajen sa'ad iya arwalla sai ya ce mishi ma hada sarf ya sa'ad wannan kuma tarma na ciki ta ruwa sa'ad faqal sai ce hal fil ma sarf min sarf za ruwa ma ko ta banna qala annabi ce mishi na'am wa in kunta ala naharin jarin ko da kana kan wata korama mai gudu ba a yin annan ruwa wannan yawa abu ne sananne mas'ala annan ruwa ba a santa amma wannan ruwa ba ta da inganci bangaren sinadi ruwa hadisi ba shi da inganci da zaifin hadisi ne alabani ya kawo shi aka malamai a ciki akwai ruwa akwai kware masala kan ingancin rashin ingancin ruwa ya kwarar ba ta inganci ta ruwa ya idan abin masara ga sanana ta ba sanar ruwa daga da tuni ana karshe ma bangaren ruwa hadisi bai da inganci ya ce rawa ahmad wa ibn majah da su shi ma ya ce ba fi sanadi da'af a cikin sanadin akwai rauni والإسراف يتحقق في الاستعمال مع دقيق فرق الشرعية كاجة النروة أنا حكمتها كايب النروة باستعمال الماء دقيق فرق الشرعية كأيكة روى باكن شرعة با كنا وجه قونا دقيق yace misali ka an yanzu da fi gusul da ala salat misali wanki ya uku baki uku na ku kara ka misali yace shi ake ma'ana israf annar ruwan wuce gona da iri ya wuce uku fa fi hadisi an amr an amr bin sha'ib an bin sha'ib wan abi an jaddi radiyallahu anhu qal جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال هذا وهذا الوضوء من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم wannan ruwa ta abu sha'ib abinda ke da ruwa ya cewa wani balarama kawai ya zo ya namsa da salama ya mai tambaya kan arwalla fa'arahu salasa annabi gula mai arwalla uku uku kenan fuska uku duka uku gula gula bakin da uku ya ce haza wannan arwalla fi kenan mai uku uku man zada ala hada wanda ya kara akan wankewa uku faƙar asa wa ta'adda wa zalama ya munana ya wuce gona da ya zalunci kin ba karawa kan wankewa lamin bayani baya ya tabbata annabi wankewa guda guda annabi yayi wankewa guda tayi wankewa biyu tayi uku ce iyaka amma cewa me ake ni da gusul guda wadda take wadatar da arwalla tayi wankewar zuba ruwan da ya gama gaba shi ne guda ya yi zai yi mutum ya zuba ruwa a gaba a hannu ko a huska zuba da yi ba ta gama gaba ba wannan ba a kiranta wankewa guda zubawa guda kai a gane matsala wannan zubawa daban wankewa daban in kai mutum yana da hikima akwai zai hikima zuba ruwa yanzu ya gama tukawa amma in ka zuba ruwa misali na zuba a nuna na zuba ruwan gashi amma hannuna bai gama da ruwan nan ba ba ta yi sallar rana ta yi in zuba biyu zan yi lokacin da na gaba gaba sunan shi wankewa guda zuba biyu ne amma gaba yanzu ya ana biyu gaba gaba to har yanzu a shari'a wankewa guda sunanka gane magana ba zuba uku ake ne ba wankewa ɗaya wadda ta gama gaba sai kai sallah biyu ta yi uku ta yi amma ba ana ne ba zuba ruwa da kai bai gama gaba ba har zuba kai ne ba ba kai sallah da shi ya kan yi kasa mutane akwai mai dabara akwai ɗaukar ruwa da ɗaukar kaɗan da ko jewa ne ka zuba ya gama gaba ɗaya amma ka ɗauko ya zuba ba gama ko ina ba to ba kai ɗaya ba ya yi lokacin da ka zuba ka gama ko ina zama ɗaya zuwan kiya guda wankiya guda ta yi inda gama ta gama da ruwa wankiya guda ta yi yake sallah kuma biyu kana a biyu kana a kuma gamfanta a baya ba lai ban dan na uku nan nan wanke biyu ya tabbata nan ya aballa ya wanke wannan gaba uku ya wanke wannan gaba biyu ba lai bane ba a lokaci guda ina iya raba wani uku wannan biyu ba lai bane ba ko kai duka bibin ko duka uku ko daidai ta gama shi ne iyaka sai a wannan shi ne ruwa ta ahmad da sa'i ibn majah kuma ibn huzaima kuma da isnadai daban-daban inganta tubiya tare da sahiha wa na abdullahi ibn mughaffal رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء عبد الله بن مغفل yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa sai yakunu fi hadhihi ma za a samu wasu a cikin wannan al'umma wasu mutane da atadduna fi tuhur wal du'a za su ka fita gona da iri bangaren tsarkin su da bangaren addu'a a ina yi wannan magana dan shi isko iya wata addu'a Allahumma inni as'aluka al-qatr al-abyad fi min al-janna adda ce ke wai Allah ina ɗan ƙasar abin ina ɗan ka horin beni a damar aljanna da kaka ne shi da Allah kun ka rike da baka aljanna kun rike da me kawo wani wani horin beni a damar aljanna kun shi shiki ne anan ne kawo da wannan wannan hadisin ya ga kenan ya ta adda ta wuce kuna da iri wai shi ce kun ka rike aljanna ko Allah baka aljanna ka kare kun Allah baka aljanna wuta mu wannan aljanna beni kaza a damar aljanna to wannan shi shiki ne anan ne ce ma dan wannan magana ya ga dan wannan magana yace kalkun fasa aljanna tasirbi minan na ka roki Allah aljanna zan fara daga wuta ya yi kamin labarin cewa daban naji annabi sai iya cewa sai yakunu fi hadhihi al-ummah qaumun ya'tazifun fitr wa da naji annabi iya cewa akwai mutane da suka huta gona da iri akan tsarki ko addu'a kenan ya ta addu'a ta huce guda me kana addu'a wani aljanna mai kawai irin bayin da ke so bayin hori kaza kaza shi adama annabi ya kawo hadisi rawahu ahmad wa abu dawud wa ibn majah قال البخاري كره أهل العلم في في ما الوضوء أن يتجاوز في مثلا مع أن مع أهل سنكي على ما نقر ولا كتألك أيك لما أنا سيء عشان أقول لا كك وجه بنادي إيه كك وجه النبي وجه أخ أكو وجه بنادي وجه أنا بيجي أقول ظالم شيء لا دجي سي الدعاء أثناء الدعاء أثناء الوضوء الدعاء a sana'ar wudu a tsakiyar arwalla ma'ana yana arwalla akwai littayi imamun nauyi ya yi wani mas'ala ta fadala arwalla a wanke hannuwa alamar ɗin kitabi biya mini alamar bada wujudu ta addu'a wanke hannu daban ta huska daban ta sha'awar kawai wanke hannuwa daban ta sha'awar kai daban littayi na musamman kana na nauyi to an ce wannan malamai na cewa kahin yana na wajen ilimin hadisi amma daga baya ya soke wannan hadisai ya yi magana ka rishin inganta su da haka cewa shi zai ke ce maka lam ya tubut milada turudu ce an rasu na salasalama gari hadisi abu musa na ashari gani ya ce babu wata ruwaya da ta tabbata daga adatar wudu addu'o'i da ake na arwalla ba abin da ya inganta da manzana salasalama ban da hadisin abu musa na ashari radiyallahu sauran kenan duk sauran hadisai ya fadala ta Allah kaza kaza kaza ba wani mai inganci na na addu'a ta gaba uwa ta kaza ta kalmitar wallahi abu kaza wuri kaza wuri kaza duk da addu'a suka yi na wanki fuska na wanki addu'a to ba ɗaya mai inganci banda hadisin Abu Musa al-Ash'ari da an cewa abin da Abu Musa ke cewa a taito Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar doka akwai wata Allah ta wacce addu'a ta ba Allah ba ita ba na iyani na asana wudu kike a Allah ba da wata ba ba kan da da ba da wata zamzam ko sha yace a ce to rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi wudu fa tawadda nazo ji annabi sallallahu alaihi wasallam nazo nazo ji manzo Allah sallallahu da abin arwalla kin da ruwan arwalla kuma yayi arwalla da wannan ruwa fa sami'tu unaji iya cewa allama ghafir li dhanbi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi fa qultu ya nabiy Allah سمعتك تدعو بكذا وكذا قال وهل تركني من هل هذا من شيء yace na zo da manzana da ban arwalla sai na ji iya cewa arwalla da yana da addu'a allama gafirin li zambi allah gafarta min zunubaina wa wasi'ili fi dari allah ka yarwata min gidana wa barikili fi riziki kaman albarka cikin arziki na sai shi abu musa ce ya rasu ya nabi Allah sami'tuka taqu tad'u bi kaza naji kana addu'a irin wannan addu'a zanu addu'a da shi annabi iyaye annabi ce wa hal tarakana min shi wannan addu'a mai tabari ai ba abin da ta rage rahun nasa'i wa bin sunni bi sanadin sahih yace wannan ruwaya imam an-nasa'i haka ibn sunni sun zo da wannan ruwaya da sanadi ingantacce lakin an-nasa'i adkhalahu fi bab ma yaqulu ba'da salati min wudu wa ibn sunni tarajjama lahu fi bab ma yaqulu bal tarana wudu'i shi imam an-nasa'i ya kawo hadisi amma ya kawo shi abin da ake na addu'a bayan ƙari a rola kawo shi imam an-nasa'i amma ibn sunni ya kawo shi a abin da ake gani a tsakiyar amurla iskilahu ma mutamnu duka dai a bana tabi amma gaskiya kamar cikin wani min albani mawalla ya magana kamar masa wani hadisin ce bin diddigin hadisin babu duk babu inda ya zo inda aka kayyade a ciki ko tsakiya ko bayan arwalanar ruwaya ba inda ta zo amma yake hadisin addu'a ta tabbata amma addu'a ce kurin ba tare ba da keɓance wuri kaza kenan addu'a kana iya ta cikin sallah ko kana iya ta kana bukata wajen Allah kana iya ma Allah Allahumma kafir li dhanbi ووسعني في داري وبارك لي في رزقي انا ان كل وده تبات ادا اما با tare da kin cewa ba a cikin arwalla ko tsaki abu da ko ba arwalla amma duka wuraren kana da bukata irin wannan addu'a kana da muhimmanci duka wuraren addu'an ka Allah gabata min zunubaina ka yi rota min cikin gidana ka yi albarka cikin abin da ka bani ina ba ta ce mai muhimmanci gaskiya tana da muhimmanci kwarai da amma ba tare da an keɓance sai wuri kaza ki duk wanda kake bukata addu'a na sujada ne bayan ta iyali kana iya wani addu'a da kace ba tare da kiran cewa wani abu ko ba Allah shine ko abin da zamu doka kan haka ina ganin ya kamata tunda mun zo ƙarshen mas'ala ta mun ji dai babu addu'a ta musamman tsakiya arwala ta wanke hannu kaza amma dai wannan addu'a da ya kamata ta tabbata amma ba a cikin batun alaka da Allah abin da ta tabbata na wani a takaice kurin Allah ta mutum اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته